أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا لتاف منية المريد za mu tashi inda sayyidi muhammadu nazif yake cewa baqiyatu shuruɗi hazza idati alama ta ƙaddama sauran sharaɗoɗin wazifa wanda suke da tsuwa a busa abin da ya gabata a baya abin da muka karanta a baya duka yana tare da wazifa tunda lokaci sharaɗi ne sai lokacin ta yayi ake yin ta ko mun yi waqatul wazifati jiya ko yawo wato shi ma wani yanki ne daga cikin sharaɗoɗinta to yanzu zai gaya maka sauran sharaɗoɗi wanda suke ta'allaka da wazifa min zalikal julus wal jam'u liman kana lahu akhun sahihun fil wadan wa sharuduhu tahliq wal jahru kaza عدم تخليد فرائل مأخذا وتركه لي غير عذر شرعي أو كل لوقات له ذو منع وقد تبرأ إمام الناس من ذاك والشيخ أبو العباس ونشرنا للصوب ليس يجب على الذي يذكرها بل يندب وشيخنا فوئل ذا بمحضره فدع مقالات جهول منكر بيتي bakwai ne a cikin bakiyatu shuhudiha a yace min zalika yana daga cikin sharaɗoɗin wazifa aljulusu zama ba a yin ta a tsaye ba a yin ta a kwance ba a yin ta a tafe ga wanda yake da ikon zama shi ya sa mai shirce maka a share bihaza malam ya yi nuni ne da wannan jumla iza anna min shuruɗil wazifati ko ila anna min shuruɗil wazifa aljulus cewa zama yana daga cikin sharaɗoɗin wazifa illa li uzurin sai dai in a dalilin wani uzuri ne wanda yake hana zama yace kal musafiri kal musafiri kamar matafiyi aljadi fisari wanda yake cikin tsananin tafiya rajilan aura kiban yana tafiyar kafa ne ya halatta ya karanta wazifarsa a cikin tafiyar matafiyi a daji aura kiban ko yana mahayi ne yana kan dabbarsa ko motarsa ya halatta ya karanta wazifarsa illa annahu sai dai cewa shi mahayin dabba ko mota da yake karanta wazifa a halin tafiya ya tarajjalu yana sauka ya yi tafiyar kafa inda zikiri jauharatul kamali lokacin da ya zo karanta jauharatul kamali kama sai a ci kariban kamar yadda wannan bayanin zai zo a nan gaba ina fata an gani amma in ba irin wannan sharaɗin ba to ba dama a karanta ta a tafi in ba ga matafiyi wanda yake tafiyar kafa ko akan abun hawa ba sharaɗi ne na wazifa aljulusu zama sannan wal jam'u da kuma jam'in wazifa shi ma sharaɗi ne amma fa liman kan lahu akun sahihun fil waɗani ga wanda yake da ɗan uwa batija ne sahihun sahihin batija ne fil waɗani a cikin wajen da yake zaune a cikin garin nasu ko ƙauyen nasu ko mazaunin nasu ko da mutum ɗaya ne batija ne sahihi to bi halatta ya karanta wazifa su shi kaɗai ba sai da shi ya same shi su zauna su tattauna su yanke wa kansu lokacin da za su dinga haduwa suna karanta wazifa ko da akun ɗin kwaya ɗaya ne shi ne na biyu sharhi ya ce maka wa min shuruɗi hada yana daga sharaɗoɗin wazifa aljam'u shi ne taruwa bi qira'atiha da karanta wazifa ma al tare da yan uwanka da janawa in kana samma ikiwanu in ya kasance a wannan gulin akwai yan uwan laisa lahum uzurun yamna'uhum min al-ijtima'i yan uwanka tijana wanda ba su da wani uzuri da yake hana su taruwa ko haduwa a karanta wazifa min maradin uzurin shine kamar rashin lafiya wa nahwi da makamancinsa ko tsoro min maradin wa khawfin kenan tsoro kamar kuna tsoro in kun zauna za a zo a tarwatsa ku ko za a kawo muku hari ba ku da nutsuwa kuma kuna fama da magauta wanda in kuna haduwa ma za su yi muku sharri su hada ku da hukuma ta cutar da ku to wannan uzuri ne da zai hana ku haduwa ku karanta wazifa ko ya yi kayansa shi kada har lokacin da wannan uzurin ya gushe amma in babu wani uzuri da yake hana su haduwa da juna su karanta wazifa to jam'in wazifa sharadi ne liman kana lahu akun ga duk wanda yake da dan uwa batijani sahihun ingantacce fil wadani a cikin wannan wajen zamana wa sharduhu to sharadin jam'in shi kansa jam'in sharadi ne kuma shi ma jam'in yana da nasa sharadi wa sharduhu sharadin jam'in at-tahliqu yin halqa ba a zauna a sahu kamar sahun sallah ba wani yana ganin ƙeyar wani a ana yin halka ne sai ya ce maka mai shari wa laisa aqdu da'irati kal halqati ba wai dole sai an kudura da'ira kamar halka ta zobe da muke yi ba bal al muradu abinda ake nufi da halka a nan wajen haduwar at-tarasu haduwa da juna kafada da kafada wa saddul faraj da toshe dukkan wata kafa tsakanin yan uwa da suke zaune a zaman wazifa kar a bar kafa tsakanin juna sawa'un kana julusuhum ala hay'ati da'ira daidai ne zaman nasu ya kasance a sakamannin da'ira irin zaman da muka yi a wazifa yanzu au ala an yuqabila kullu saffin as-saffal ladhi qubalatahu ko kuma sun zauna ne a bisa kowane sahu yana fuskantar sahun da yake daurantarsa fil jihatil arba'i a cikin shashi hudun nan kudu da arewa gabar da yamma kamar sahu suka yi suka zauna a nan jeri kamar sahu suna kallon yamma waɗancan na yamma ma suka yi jeri kamar sahu suna kallon gabar na ɓangaren kudu suka yi jeri sahu suna kallon kudu na ɓangaren kudu suka yi jeri kamar sahu suna kallon arewa ka gane zama mai dungu hudu kenan mai kokwana to ko da'ira aka yi aka kewaye kamar halka ko kuma a'a zama aka yi sahu ne guda hudu amma kowanne kowanne sahu yana fuskantar sahun da yake daurantarsa fil jihatil arba'i ko a cikin shashin nan guda hudu kudu da arewa gabar da yamma sai ya ce alaihi amalu fasin aikin mutanen fas inda shehu tijjani ya asasa zawiyarsa wannan shine yadda suke aikata suna zama da mai dungu hudu kudu da arewa gabar da yamma kowane sau yana fuskantar sahun da yake fuskantar wa gairuwa da watan birnin fas min alhawadiri na biranen tijaniya duka yawanci haka suke yi amma an yi halka irin samu ma ba laifi wani ina fata an gane sai ya ce wal jaharu haka nan bayyanawa shi ma sharaɗi ne na wazifa bayan mai aljulusu wal jam'u ko to jam'i yana da sharaɗin at-tahliqu wal jahru bayyanawa dan in ba a bayyana ba babu ma'anar jam'i kun zo kun taru a guri ɗaya kuma kowa yana karanta wa a asirce kaga ba ma'anar jam'i jam'i shine a bayyana in ka zo zaman wazifa kai gum da bakin ka to baka yi wazifa ba ka zo sauraron wazifa ba ka zo yin wazifa ba saboda haka bayyanawa din shi ma sharaɗi ne kaza haka nan adamu takhalidin rashin cuɗanyar harsuna bi ma'ana rashin sabawar harshe shar'i ya zama an haɗa harshe ba tare da sabawa ba shi ma shar'i ne na jam'in wazifa fara'il ma'akaza yace ka kiyaye marika kamar ya miko maka sanda ne yace ka kiyaye inda za ka rike waɗannan abubuwan da na gaya maka duka marika ne to ka kiyaye wannan marikar kar ta kwace maka wa tarkuhu balin jam'in wazifa bi gairi uzurin shar'iyyin ba tare da wani uzuri na shari'a ba uzurin da yake halatta jinkirin zuwa sallah cikin jama'a au kullal auqati ko kuma barin jam'in wazifa dukkan lokuta zama kwata-kwata kai baka da lokacin da zaka zo a yi jam'in wazifa da kai saboda wani aiki naka ko wata sana'a taka ko neman abincinka to wannan kam zu man'in abokin a wato ma'abocin hani ne lahu gare shi an hana mutum kwata-kwata ya daina zuwa jam'in wazifa wannan an yi hani in ko kasan dama kai ba za ka iya jam'in wazifa wato galama karka kalba domin sharaɗi ne dole sai ka halarci jam'i shi yasa mai shari'a yace maka arada bi haza mali yana nufi da wannan baitin in tarakal jam'a lil wazifati in ya bar jam'in wazifa ligari uzurin shari'iyyin ba tare da wani uzuri na shari'a ba min maradin shine eh haka ne min maradin ne au to shar'iyyin ne min ligari uzurin shari'iyyin ya aridu fil waqti ba tare da wani uzuri na shari'a da yake bujiro masa a cikin lokacin wazifan ba eh kamar yana aiki ne na duti-duti ko likita ne ko ma'aikacin ɗamara ne wanda aikinsa duti-duti ne sai dutin ya zagayo daidai lokacin da ake yin wazifa cikin jama'a to babu laifi ya je ya yi aikinsa na duti ai wani lokaci abin zai juyo ya zama ya samu damar zuwa jami cikin wazifa shi ne uzurin shari'iyyar da yake bujuro masa a daidai lokacin da ake karanta wazifa wannan ai ba kullum ba ne al'uzuru la ya dum shi uzuri ai baya dawwama wata nan zai samu dama wannan kenan au ko kuma kullal auqati dukkan lokutansa gaba ɗaya shi baya da lokacin zaman wazifa a wannan kam lahu zuman shi yasa ce maka wa kazalika kanan tarko habalin wazifa kullal auqati dukkan lokuta lil uzuri shari'a dalilin uzuri na shari'a uzuri ne na shari'a wanda ba jinya ba neman abinci ne ko wani aiki ko wani abu da mutum ya sa a gaba shari'a ta yadda da wannan abun ba laifi ba ne ya nema ko ya aikata amma wannan abun ba zai ba shi dama halartar wazifa ba kullum kullal auqati a'a wannan mamnu'un abun hanawa ne inda na a wajen mumuti ganawa fi ɗariƙi ko fi ɗurki a cikin ɗariƙo mu na sufaye wa qad tabara imamun nasi magana ƙiga imamun nasi jagoran mutane shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama tabarra'a yayi bara'a min zaka daga rashin halartar sallah cikin jama'a manzo Allah yayi bara'a ga duk mutumin da baya halartar sallah cikin jama'a ba tare da wani uzuri ba to haka nan wa shehu shehu Ahmad Tijani yayi kirasi da wancan bara'a da manzo Allah yayi ga masu jinkiri ga barin zuwa salatul jama'a to shehu Ahmad shehu na Abul Abbasi shi ma yayi bara'a ga duk muridin da baya zuwa jam'in wazifa kamar yadda manzo Allah yayi bara'a ga duk musulmin da baya zuwa sallah cikin jama'a wa nashruna li saubi shimfidawar mu ga wannan kyalle da muke ce masa da'ira farin kyalle da muke shimfiɗawa a wazifa laisa ya jibu baya zama wajibi alallazi ya zukuruha ga wanda yake karanta wazifa ba dole ko da a cikin jama'a ne ba dole ne sai an shimfiɗa wannan kyallen ba a balbali dai yundabu an so ne ala babil nadibi ne ala babil istihbabi la ala babil ijabi an so ne a shimfiɗa kyallen a babu musabi ne ko babu shi wazifa ta inganta kuma ta cika wa shaikuna shehu muhammad tijani radiyallahu anhu fu'ila za bi mahabarihi an aikata wannan shimfiɗa kyallan a gaban idansa a halartowarsa shi yasa ce ai istamarar ikiwanu ala zalika al'amal yan uwa tijjanawa sun ci gaba da wannan aiki na shimfiɗa farin kyalle a wajen wazifa bi mar'an wa masma'in min ash-shaykh radiyallahu anhu a gaban shehu tijani da ganinsa da jinsa bai hana ba sun ci gaba da shimfiɗa listi sanihim lahu saboda kyautatawansu ga shimfiɗa wannan kyallan lima fi domin abin da yake cikin shimfiɗa falin kyallan na minal adabil khasi na wani ƙarin ladabi keɓantacce ma'a hazal hudur tare da wannan halartowa na manza Allah da sahabbansa da shehu Ahmad Tijani al-Khas wanda yake banta ga wazifa wali annahu domin cewa shi wannan falin kyallan da ake shimfiɗawa mu'inun alal hudur yana taimakawa ga hudurul kalbi kawai farin kyalle ne a gaban ka baka ganin wani zanen kafir ko zanen taburma ko wani abu da zai ɗauka hankalinka kawai a gaban ka farin kyalle ne kaga ba wani ɗaukar hankali kawai zai taimaka maka wajen halartowar ma'anar alfazu zikiri wata addubi kuma yana taimakawa ga samun ladabi alwajibi wanda yake zama wajibi fihi a cikin inda ake karanta wazifa shi yasa yake maka yundabu an so a ci gaba da shimfiɗa wannan kyalla domin wa sheku na ku ila zabi mahadarihi ke mu'amal jani an aikata wannan a gaban idansa ya gani kuma bai yi inkari ba bai ce a ɗauke kyallan ba bai ce nan gaba kar a ƙara shimfiɗawa ba fada a makalata jahudin saboda ka kalabu da maganar wani mai yawan jahilci aka ce jahul akwai mubalaga jahilun jahili jahulin mai yawan jahilci to ka rabu da magana duk wani mai yawan jahilci munkirhi wanda yake inkarin wannan farin kyalle da mutu jana muke shimfidawa yake cewa ai masu bautar kyalle ana shimfida wai bautar wai kyallen ake yi ake ake bauta wannan magana ce ta jahili ai ko gunki ka kawo gaban ka ka ajiye in ka ce la ilaha illallah ka ka kori gunki ko ko gunki ne a gaban amma ka ce la ilaha illallah babu abu bauta da gaskiya sai Allah ai ka kare ka gunki ya zama ba shi kake bautawa ba ko ballanta na falin kyalle to duk wanda zai ce wai bautar falin kyalle ake wannan ya nuna cikakken jahili jahulin ne mai yawan jahilci munkirihi da yake inkarin wannan farin kyalle to kalabu da wannan magana ta sa kwata kwata ba ta da tushe ballantana makama to alhamdulillah sai fadlul wazifati